نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون إنه من حكمة الله تعالى أنه فضل بعض الأنبياء على بعض وبعض الأماكن على بعض وفضل بعض الشهور والأيام على بعض وبعض الناس على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقد فضل الله تعالى يوم الجمعة على أيام الأسبوع فهو خير يوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم وفيه نفخ فيه الروح وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه ومن أجل عظمة هذا اليوم خصه الله تعالى بخصائص ومميزات لا تكون في غيره وخص به هذه الأمة فدلها عليه وأضل عنه اليهود والنصارى فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وهو عيد الأسبوع للمسلمين وهو يوم تكفر فيه السيئات ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر واعلموا أيها المسلمون أن للجمعة سننا وآدابا ومن ذلك الاغتسال وارتداء أفضل الثياب مع الطيب ومن آدابها الذهاب مبكرا إلى المسجد ومن سننها قراءة سورة الكهف ومنها إكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها وكذلك للجمعة أحكام ينبغي على المسلم تعلمها ومنها وجوب صلاة الجمعة على كل مسلم ذكر بالغ حر عاقل مقيم قادر على الذهاب إلى المسجد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد جاء الوعيد الشديد لمن تكرر منه ترك الجمعات ثلاثا بأنه يطبع على قلبه ومن أحكامها كراهية تخطي رقاب الناس في المسجد بدون عذر وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك اجلس فقد آذيت وآنيت ومن أحكامها وجوب الاستماع للخطبة والكف عن الكلام ولو كان الكلام واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن دخل أثناء الأذان الثاني يشرع في تحية المسجد ولا ينتظر فراغ الأذان لأن الاستماع للخطبة آكد من متابعة المؤذن وإذا دخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين وأفضل ما اشتغل به المسلم قبل خروج الإمام الصلاة وقراءة القرآن وله أن يصلي ما شاء وأما بعدها فالسنة أن يصلي أربعا إن كان ذلك في المسجد وركعتين إن كان في بيته نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يكفر عنا السيئات وأن يتوفنا مع الأبرار أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على الأعداء كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam mu sani yana cikin hikimar Allah yana cikin hikimomi na Allah maɗaukaki da ya hihita wasu annabawa akan wasu annabawa ya hihita wasu wurare akan wasu wurare ya hihita wasu watanni da kwanuka akan wasu ya hihita wasu mutane akan wasu Allah ta'ala ya faɗi a suratul isra ya ce unzur duba ka gani kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd yanda muka hihita shashansu a kan shashi sai Allah ya ce walal akhiratu afdalu akbaru darajat Allah ya ce wallahi a lahira can ne mahi girman wurin hihiko wa akbaru tafdila can ne wato inda darajoji za su fi ɗaukaka su fi shan bamban kuma can ne za ka ga mahi girman hihiko idan a nan duniya kaga Allah ya hihita wani akan wasu ɓangarori daban-daban na addini da na rayuwa to sai Allah ya ce a lahira can ne babban hihiko yake ‘yan uwa musulmi hakika Allah ya hihita yinin juma'a akan sauran yininnuka na sati shi ne mahi alherin yini wanda rana take bullawa a cikin shi a cikin shi ne Allah ya halici annabi Adam a cikin shi ne Allah ya busa ma annabi Adama rai ranar juma'a ne aka shigar da annabi Adama cikin aljanna a ranar juma'a ne aka fito da annabi Adama daga aljanna a ranar juma'a ne alkiyama za ta tashi a ranar juma'a ne ke da kwai wani lokaci zaɓaɓɓe wanda ba yayyuwa wani bawan Allah musulmi yana tsaye yana sallah yana roƙon Allah wani abu in ji manzan Allah ya ce sai Allah ya ba shi wannan abu yinin juma'a ke da kwai yinin karɓan addu'a wanda ba zai taɓa yiwa ba a ce wani bawan Allah yana addu'a Allah ya ƙyale shi bai amsa ba ‘yan uwa musulmi yana daga cikin abin da yake nuna girman wannan yinin na ranar juma'a Allah ta'ala ya keɓance su da wasu keɓantattun ababe Allah ya hihita shi da wasu ababe waɗanda ba ka samun su cikin wani yini wanda ba ranar juma'a ba. Don haka Allah ya hihita wannan al'ummai, ya zaɓe ta ya nuna mata wannan yinin da darajar shi da kwallon shi da matsayin shi. In ji annabin mu annabin rahama ya ce faliyau malana. Yau ranar juma'a yinin mu ne mu musulmi, wa gadar lil Yahud ya ce gobe kuma asabar yinin Yahudawa ne. wa ba da gadin lin nasara ya ce ban da gobe da nasaru ne manzan Allah ya faɗi haka ne bayan ya faɗa wa sahabban shi cewa juma'a ita ce ranar da Allah ya ɓatar da al'ummomi gabaninmu suka yi ta lalabanta suka kasa lalabawa sai mu Allah ya zo ya tsora mu saboda wannan zaɓaɓɓiyar al'umma ce malaman tafsiri sun faɗi haka a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين حزوا قرشي عند آتتي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم suka ce ai sabanin da al'ummomi suka yi bisa kan ranar juma'a da Allah ƙarshen aya ce shi ya ɗora masu imani zuwa ga gaskiya abin da aka yi sabani shine ya ɗora su akan ranar juma'a ‘yan uwa musulmi wannan yinin babban yini ne shesa wato ranar sallah ce ta sati a wajen musulmi saboda musulmi suna da sallah ta shekara-shekara suna da sallah ta kowane sati to yinin juma'a yini ne na idi na sati a wajen al'umman musulmi kamar yadda sahabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kira irin juma'a da haka shi yasa hadisi ya tabbata cewa ranar juma'a yini ne wanda Allah yake karkare kurakurai Allah yake zubar da zunuban wasu bayan Allah ‘yan uwa musulmi ya tabbata a cikin sahihi muslim hadisin abu horera manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa salloli guda biyar da watan azumi zuwa watan azumi da juma'a zuwa juma'a duka waɗannan Allah yana kankare zunuban da suke tsakaninsu idan dai mutum ya nisanci manya-manyan zunubai to Allah yana kankare mai ƙananan zunubai wanda suka faru tsakanin wata juma'a zuwa wata juma'a ashe ranar juma'a rana ce ta gafarta zunubai 'yan uwa musulmi yana da kyau al'umman musulmi mu sani juma'a tana da sunnoni juma'a tana da ladubba yana daga cikin sunnonin juma'a 'yan uwa musulmi wanda zai je juma'a an so yayi wanka wanda wasu malaman hasin kai abin ma matsayin wajibi amma a bisa zance mahi inganci sunna ce daga cikin sunnonin manzan Allah wanda ya karanta cewa an so musulmi in zai je juma'a ya yi wanka na zuwa juma'a wankan ibada yan uwa musulmi yana daga cikin sunnonin juma'a mutum ya zaɓi mahi mahihitan tuhahin shi ya sanyo ya taho da su juma'a idan ya samu fararen kaya shine mahihici in kau bai samu fararen kaya ba to mahihitan tuhahin shi wanda yake ji da su ya sanyo da yawa daga cikin musulmi wani bai damu ba da cewa sai ya zaɓi kayan da zai zo juma'a da su alhali in wani shagali ne na duniya ko wani biki ko wani wuri na alfahari ko wani ɗan adam ya gayyace ka sai ka tsaya ka shirya kyau ka zaɓan mai kaya wanda kake ji da su shi Allah baya da girman da za ka zaɓa kayan da kake ji da su domin ka zo ka gaida shi domin ka zo ka gana da shi in ma sauran salloli guda biyar baka da lokacin sa kaya kyawawa ranar juma'a sau ɗaya a sati ka shirya kayanka da kyau wallahi wani in wata sauga ta tunkaro har ɗinki yake a kanta sabon ɗinki yake to sallar juma'a ta hi cancanta ka ba ta wannan muhimmancin daga yau ka goge dole abu daga zuciyanka ka tabbatar da cewa juma'a ta fi cancanta ka mata shiri da tuhahinka yana cikin sunnonin da dace musulmi ya raya cewa ranar juma'a rana ce ta musulmi ya sanya mahihitan kayan shi sannan ya feso turare ya taho masallacin juma'a yan uwa musulmi yana daga cikin ladubba na ranar juma'a ana son musulmi ya zo sallar juma'a da wuri ya zo da wuri duka wannan maganin da yake karantarwa kowane ɗaya akwai dalilai da hadisai masu tarin yawa a kai wato lokacin hudu bai bai ba da damar a karanto su ‘yan uwa musulmi ana son musulmi ya zo da wuri masallacin juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna hihikon da ke da kwai tsakanin wanda ya zo lokaci na farko da wanda ya zo lokaci na biyu da wanda ya zo lokaci na uku da wanda ya zo lokaci na ƙarshe ya nuna wanda ya zo lokaci na farko Allah zai ɗingimi lada ya ba shi kwatankwacin wanda ya ba da sadaka ta raƙumi haka Allah zai ba shi lada wannan ladai ta ƙumo sabkoci da zuwa da wuri ‘yan uwa musulmi wanda musulunci yake da girma a zuciyar shi ba ya wasa da sallar juma'a sallar juma'a tana cikin muhimman ababe wanda ake ƙumo sabko a zo a zauna a ci gaba da zikiri a ci gaba da salloli a ci gaba da karatun alkur'ani yana daga cikin sunnoni na sallar juma'a 'yan uwa musulmi idan mutum yana iya karance suratul kahfi yayi kokari yinin juma'a ya karance suratul kahfi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gayi matsayin haka za a haskaka mai da haske wato wanda yake mai girma sanadiyar karance wannan sura suratul kahfi karance ta a ranar juma'a yana cikin sunnoni na ranar juma'a yana cikin ladubba na ranar juma'a ko kuma sunnoninta yan uwa musulmi yana daga cikin wato sunnoni na ranar juma'a mutum ya yawaita yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama salati a daren juma'a da yinin juma'a hadisi ya tabbata manzalla sallam ya ce ku yawaita yi mani salati a cikin daren juma'a da yinin juma'a ku yawaita yi mani salati ‘yan uwa musulmi yana daga cikin hukumce wato yana daga cikin abin da ya shahi juma'a cewa tana da wasu hukumce-hukumce da suka keɓance ta kaɗan daga cikin hukumce-hukumcen ‘yan uwa musulmi wanda ya dace musulmi a ce ya san su shi ne ita karan kanta sallar juma'a ba zaɓi ba ne in ka ga dama ka taso ka taho in ba ka ga dama ba ka yi zaman ka shagon ka a'a sallar juma'a dole wajibi ne akan dukkanin musulmi balagagge mai hankali mai yanci wanda yake mazaunin gida ba mai balaguro ba kaga da aka ce musulmi don a nuna ma bata shahi kahuri ba ko kaga da aka ce maka mai hankali don a nuna ma bata shahi mahukaci ba duk girman shi kaga da aka ce maka balagagge don a nuna ma dan yaro karami ba a dora mai ba kaga da aka ce maka wato mai yanci saboda a nuna ma banda bawa yanzu kuma babu ma bayi kaga lokacin da aka ce maka mazaunin gida don a nuna ma Allah ya yi rangwame ga mai balawuro ya sabke juma a kan shi kenan waɗannan mutanen duk wanda ya cika wannan sifar ya zamo musulmi ne balagagge kuma mai hankali kuma mai yanci mazaunin gida sannan yana da cikar iko da dama ta ya tashi ta baya da wani ciwo ko wani babban uzuri wanda yake hana shi ya tafi masallacin juma matukar yana da ikon tahiya to zuwa sallar juma akan shi wajibi dole ne don haka ma Allah mai girma da ɗaukaka ya kira al'umma ta musulmi gaba ɗaya ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a ya ku waɗanda suka yi imani idan aka yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikirillah ku tafi zuwa ga ambaton Allah wa darul bai ku bar saye da sayarwa ba daidai bane an yi kiran sallah ranar juma'a kiran sallah na biyu kai kuma ka tsaya sai da wani abu domin malamai suna lissafa cinakinka daga cikin cinaki na haramu ribar da ka samu a daidai wannan lokacin haramun ne kasuwancin da kai da kai da ka saida da wanda ya sayi dukkan kukun saba ma Allah baya dacewa ga musulmin kirki ya ji an kira sallah kiran sallah na biyu ranar juma'a ya tsaya sai da kai ko cin gama ka saida kai kuskure wallahi Allah ta'ala cewa wa zarul bai ku bar saye da sayarwa sai malamai suka ce wannan umarni ne yana nuna dole ne ga musulmi idan dai aka yi kiran sallah ranar juma'a kada ya tsaya shagaltuwa da wani abu daban kawai fas'au ila zikirillah shagaltuwa da wani abu bayan an yi kiran sallah na biyu a ranar juma'a kuskure ne laihi ne ba daidai ba ne ga musulmi to in kawai ya tsaya sai da wani abu ko sayan wani abu to nan yana da zunubin wannan cinikin da ya yi in riba ce ya ci a daidai lokacin malamai sun ce wannan riba tana cikin kasan haramun saboda ya yi ciniki lokacin da Allah ya haramta ya hana fas'au ila zikirillah wa zarul bai sai Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan da kuka ji an faɗa maku cewa in kun ji kiran sallah ranar juma'a ku bar haraka saye da sayarwa ku je zuwa ga ambaton Allah Allah ya ce wannan shine yafi zama alheri a gare ku in kuntum ta'lamun amma in kun kasance kuna da sani ma'ana rashin sani da jahilci shi kadai ne zai hana musulmi zabarwa lokacin da aka yi kiran sallah ranar juma'a yan uwa musulmi bayani ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkawali na azaba mai tsanani da kuma ɗaukar mataki da Allah ya yi a kan duk musulmin da ba uziri na yau ba uziri na gobe da gangan da gayya kawai ya bar sallar juma'a ya tsaya gida ya azahar aka yi ɗaya aka yi juma'a ba da kai ba aka yi biyu aka yi juma'a ba da kai ba aka yi haka hassan uku ya maimaitu to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Duk musulmin da ya bar sallar juma'a sau uku kuma bai da wani uzuri a shari'ar Allah, babu wani uzuri, kawai sakacin shi ko rushin kulashi ko rushin ma ba ta mahimmanci, to manzan Allah ya ce, Allah zai shahe zuciyan shi, sannan za a rubuta cikin gafalallun bayi. In aka ce Allah zai shahe zuciyanka ko zai rihe zuciyanka, in aka rihe ta zancen alheri ya ƙara shiga cikinta wallahi ba zai ƙara shiga ba sharrin da yake ciki shi kuma zai dawwama dindindin ciki kaga ai ba ƙaramin kuskure ba ne mutum ya yi laihi wanda har Allah zai rihe zuciyan shi domin da Allah ya rihe zuciyanka babu wani alheri da zai ƙara shiga cikinta kawai yadda kakken nan haka nan za ka tsayawa don haka muna neman tsarin Allah game da haka ‘yan uwa musulmi yana daga cikin wato hukumce-hukumcen sallar juma'a cewa malamai sun ce abin kyama ne ba daidai ba ne musulmi ya yi jinkiri wajen zuwa juma'a sai lokaci ya yi an fara hudu ba sai ka tashi ka lallabo ka taho sannan in ka taho kuma ba za ka zauna ba iya wurin da ka tarda sai ka shigo kana ƙyaƙƙetare wuyan mutane kana ƙetaren kafaɗansu kana tattakawa wannan laihi ne babba ba daidai ba ne cutarwa ne takurawa ne gallazawa al'umman musulmi ne wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin hudubar juma'a sai ga wani mutum ya shigo masallaci ya dafa kafaɗar wannan da wannan ya tsallaka da ƙafar shi ya ƙara dafa wannan ya tsallaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hudu bai yace mashi ijlis zauna faqad azaita wa anaita zauna ka cutar da mutane kuma ga ka kayo jinkiri kenan sai nuna ba daidai bane akwai hadisai da dama wanda suka zo suna nuna kuskuren mutumin da zai yi jinkiri sai daga baya taho sannan in ya taho kuma so yake ala dole sai ya tsatsallako ya kyakketaro kafaɗin mutane ya zo ya zauna a gaba gaba ‘yan uwa musulmi a lokacin da ake hudubar juma in dai ba wani uziri ba in ba wani uziri ba to ba a san musulmi ya tsallako saukan mutane ya tau saboda haka yana daga cikin hukumce-hukumcen sallar juma'a sauraron huduba da kuma yin shiru da sakin duk wata hira da duk wani magana a daidai lokacin da ake hudubar juma'a ko da ma magana irin ta wajibi ce to haramun ne ka yi misali maganar wajibi umarni da aiki mai kyau da hani game da mummunan aiki wannan wajibi ne akan kowane musulmi to ko da hana mutum mummunan aiki ne za kai ko ka mai umarni da alheri an haramta ma yin magana lokacin da ake cikin huduba ana huduba wani mutum ya zo sai yana magana yana kudan zazzaɗa mana kudan gyaggyara sai ka ce mai ka shiru ba a magana in ana hudu ba manzan Allah ya ce ba ka da juma'a kai fa kaga shi lahin shi ba a san girman shi ba ko kai da ka mai nasiha nasiha ta zama masiha domin ta bata ma juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da yace ma dan uwan shi yayi shiru ana cikin hudubar juma'a kace mai shiru ba a magana in ana huduba ai kaga alheri ne kamar umarni ko to kai aka ce baka da sallar juma'a yin magana ko da ta alheri ce a lokacin da ake cikin hudubar juma'a kuskure yana cikin hukumce-hukumcen sallar juma'a 'yan uwa musulmi mutum baya shigowa masallaci ya ta kokarin sai ya gaida liman ko sai ya gaisa da wanda suke cikin masallaci wannan kuskure ne da an shigo wuri ake samu ai zaune ba a tsayawa gaishe-gaishe a lokacin da ake cikin huduba ko kuma ka ce sai ka yi sallama wannan ba a yi shi yana cikin hukumce-hukumcen sallar juma'a idan musulmi ya shigo sai ya ji ana hudu ba kuma ya ji shi a wannan gabar yana da wata tambaya to ya halatta ya tambayi liman don maganar da aka hana lokacin da ake cikin hudu ba ban da liman in liman za kama magana ya halatta kuma ya halatta ka tsaye da liman kamar tambaya bisa kan maganganun da yake ya baka amsa sannan ya ci gaba da huduban shi wannan ya sha faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba laifi bane idan mutum ya ga zai yi tambaya ya ce to ina da tambaya nan wannan magana tashi ba ta cikin wadda annabi ya haramta ko kuma in liman zai ma magana ko ma wata magana ce ta daban kawar misalin mutum ya ga lokaci ya ja sai ya tuna ma liman cewa lokaci fa yayi yayi kaga nan liman yake ma magana ko to ya halatta shi baya cikin wanda aka haramta ma amma magana ya halatta kama liman magana kuma ya halatta liman shi ma ya ma magana naka in liman ya ma magana ya halatta kai magana ya sha faruwa ba kaso ɗaya ba ba kaso ba barkatai manzon Allah yana hudubar juma'a wani mutum ya shigo ya bashi labarin cewa an samu matsala wuri kaza da wuri kaza ya ma'aikin Allah kaza da kaza ko kuma wani ya zo ya ce so ma yake a karantar da shi addini manzon Allah ya ce a samo mai wurin zama ya zauna manzon Allah ya zo ya karantar da shi addini sannan ya ci gaba da hudubar juma'a amma in ka tar da limami wanda bai sani ba to za ku samu matsala da shi in ka ce za ka tsaida shi kai tambaya amma a hukumce-hukumce na shari'a daidai ne babu laihi cikin haka ‘yan uwa musulmi yana daga cikin hukumce-hukumcen da suka shahi sallar juma'a idan musulmi ya shigo masallaci daidai lokacin da ake kiran sallah na biyu to kar ya yi tsaye ya jira sai an gama kawai ka kabarta sallah ka yi na filar karaka'a biyu kar ka yi tsaye ka jira sai mai kiran sallah ya gama saboda wannan jiran kana jira ne don kai ma ka ɗora amsawa ka samu ladar kiran sallah ko kuma ka yi addu'a a ƙarshe ai shi ne kaɗai dalilin tsayawa to wannan sallah ya raka'a bi ta hi ƙarfi a kan bin lada da kuma karɓa mai saboda haka ita ce ake gabatarwa a kan karɓa kiran sallah da haka in musulmi ya shigo ladan yana cikin kiran sallah na biyu liman ya zo to kai kakka tsaya har sai ya gama kiran sallah kawai ka kabarta sallah domin sauraron huduban nan da za kai yana gaba ga tsayawa bibiyan kiran sallah saboda haka shine yafi ƙarfi ana gabatar da shi akan wannan ɗan uwa musulmi wasu malamai masu bin ra'ayi na mazhabar malikiya suna cewa ba a yin nafila idan liman ya fara huduba to wannan kuma fatawai kuskure ce tabbas ra'ayin magabata ne na malikiya Allah yi masu rahama amma ya saba wa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya shigo masallaci yana cikin huduba sai ya ga mutumin nan yayi zaune manzon Allah ya yanke huduban shi yace wane kai sallah raka'a biyu sai yace a'a sai manzon Allah yace mai to tashi kai sallah raka'a biyu ‘yan uwa musulmi wannan hadisin tabbatacce ne ingantacce, don haka in liman yana cikin hudu ba ana yin sallah na ka'a biyu, ko a wajen masallaci ko a cikin masallaci, don akwai wasu daga cikin malikiya ko da suka ji wannan hadisin kuma suka tabbatar da ya inganta sai suka yi maza suka yi dabara suka ce to in cikin masallaci ne sai ka yi amma in wajen masallaci ne ba sai ka yi ba wannan yana cikin ra'ayi da bin son zuciya bayan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi babu wani sabani tsakanin wani malami da manzon Allah idan dai manzon Allah ya riga ya faɗi magana to aje ta kowa ake abi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai daga yana cikin rishin sanin addini ka tsaya kana kwamfaran magana annabi da wani malami ka ce to shi dai annabi kaza ya ce shi kuma shakawa ne ya ce kaza kai wani irin kidahumi ne a cikin kidahumai ba a wannan kuskure idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi magana aje ta kowa ake din matsayin shi kuma duk ilimin shi sai ya aje a roƙa mai gafara watakila shi ma ba kuskure ne yayi wannan fatawai don haka ana yin raka'a biyu ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci ko a ina mutum ya zo inda ka zo hudubar juma'a ana cikin huduba to za ka yi raka'a biyu kamin ka zauna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummar shi ‘yan uwa musulmi mahihicin abin da ya dace musulmi ya shagaltu da shi idan ya zo sallar juma'a idan ya zo sallar juma'a kahin liman ya zo mahihicin abu shi ne sallolin nafila malamai suka ce su magabata suna ƙoƙarin yin sauko su zo juma'a kuma in suka yi sauko babu abin da suke kamar sallolin nafila daga sallolin nafila kuma sai karatun ƙur'ani ko kuma wasu zikirori daban kenan wanda ya yi sauko ba zuwa yake bai ta ƙyamce-ƙyamce ko kuma ya zo ya ta gyangyaɗi ta kwana za ka yi ta nafila iya abin da ka ga dama ka yi nafiloli duk in ka yi raka'a bi ka sallame ka yi raka'a goma ko ka yi raka'a ashirin ko ka yi gwalgwadon abin da ka ga dama hadisin manzala sallam ne ya tabbatar da haka ya ce sun mai salli maku tibalau sannan mutum ya sallaci iya abin da aka rubuta mai ya sallata kenan ya nuna mutum yana da damar ya yi sallolin nafila iya sarran shi mutum yana iya ta yin nafila ma ba zai bari ba har sai liman ya zo ko kuma mutum ya ɗauki alkur'ani ya ta karantawa ko mutum ya samu wasu kalmomi na zikiri masu tsarki ya yi ta maimaitawa yinin juma'a ‘yan uwa musulmi yini ne na ibada idan kuma liman ya riga ya shigo to shi kenan babu wani zance na karatu ko na zikiri mutum zai saurari hudu ba sauraron hudu ba a daidai wannan lokacin ya fi duk abin da mutum zai bayan an gama sallar juma'a mutum in yana son ya yi nafila ya halatta ya yi nafila raka'a biyu a cikin masallaci kamar yadda hadisin abu huraira ya tabbatar idan kuma mutum yana so sai ya bari sai ya je gida in ka bari sai ka je gida to ka yi nafila raka'a hudu kenan in a masallaci za ka yi za ka yi raka'a biyu idan sai ka je gida za ka yi sai ka yi raka'a hudu wannan yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangance da abin da ya shahi wato yinin juma'a yinin juma'a ɗan uwa musulmi mu saba wa bakunanmu da yawan zikiri musamman musamman yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yinin juma'a gaba ɗaya da daren juma'a muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya saukar da alkhairi na'am ba wajibi bane ga mata sallar juma'a cikin wanda muka zana wato mace ba ta ciki balagagge mai hankali musulmi banda mace kene ta mace sallar juma'a ba wajibi bace akanta in ta je ta yi ba komi amma dai ba wajibi bane akanta kamar sallar farilla ne an ce mace ta tsaya gida ta yi yayi alheri amma sai mace ta shi tana son ta je masallaci ta yi azhar babu lahi tana son ta je masallaci ta yi la'asar babu lahi zamanin manzon Allah sallallahu tare da mata ake salloli guda biyar azhar la'asar magariba isha'i da asuba sawun mata yana baya sawun maza yana gaba ko katanga babu tsakaninsu haka ake zamanin manzala to har yanzu masallatayyan musulmi dole ne ya zamo akwai wurin mata in mace ta ga tana da bukatan ta zo ta yi manzan Allah ya hana wani musulmi matashi ta ce mai ina son in je masallaci ya ce a baki zuwa kuskure manzan Allah ya ce karka hana karku hana mata bayan Allah zuwa masallata amma dai mahi alheri shine mace ta zauna gida ta yi in ta ce za ta je ta yi to kuma ba a yarda ba a hana ta a ba ta damar ta je ta yi wannan shine muna roƙon Allah ta'ala ya saukar da alkhairi da rahama da albarkoki a cikin ƙasar mu ta Nijar. muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin abin da ya damu al'umma musulmi Allah ta'ala ya janye da rahama ya kawo rangwame da sauki muna roƙon Allah ta'ala cututtuka da rashin lafiya duk al'ummar da suke fama da sunan musulmi Allah ta'ala ya tausaya ya sauƙaƙa ya janye masu ya kawo musu rangwame da sauki da rahama shi muna roƙon Allah ta'ala da rahaman shi ya sanya albarka a cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu Allah ta'ala ya ƙara kwararo alkhairu bangarori da hanyoyin alkhairi a cikin wannan ƙasar tamu Allah ta'ala ya azurta matasa da ayyuka masu amfani gare su masu amfani ga iyayensu masu amfani ga al'ummarsu waɗanda suke fama da rashin aure Allah ta'ala ya arta su da aure mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya kwalalo alkhairori da albarkoki a cikin wannan ƙasar tamu baki ɗaya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin al'ummar musulmi Allah ta'ala ya musu gafara ya yahi musu akwai manya-manyan malum masu rasu a cikin wannan wato wannan sati kawar wannan kasai tamu ta Nijar akwai wani malami daga cikin manyan malumma wanda suka kafa tarihi mai kyau suka karantar da addini suka watsa addini wato a nan kasar da magaram Allah ta'ala ya karɓi ran shi muna roƙon Allah ta'ala ya mai gafara ya sanya albarka a cikin zuri'an shi da abin da ya bari Allah ta'ala ya karɓi jihadin shi da ƙoƙarin shi ya sa aljanna firdausi ita ce makoman shi Allah ya yahi mai kurakuran shi Allah ta'ala ya haskaka makoman shi da kabarin shi akwai wani babban malami daga cikin malumma na ƙasar Burkina Faso shi ma Allah ta'ala ya karɓi ran shi ajiya muna roƙon Allah ta'ala ya mai gahara ya ji kanshi haka ma a nan makwabta Najeriya akwai ɗaya daga cikin jigajigan shahararrun malumma shine Shehu wato Dahir Bauchi Allah ta'ala ya karɓi ran shi muna fatan dukkanin al'umma musulmi Allah ta'ala ya masu gahara Allah ta'ala ya masu rahama Allah ta'ala ya kai rahama a cikin kabarbaransu Allah ta'ala ya kawar da kai game da kurakuransu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da karatuttuka masu amfani wanda su karantar da mu dan uwa musulmi wannan babban kalubale ne mutuwan manyan malumma kuma wato yana zama kalubale babba ga ƴan uwa na matasa akan cewa lalle akwai jan aiki a baya gare su na cewa lalle sai an tashi an yi karatu domin lokacin da wani babban malami ya rasu sai ga akwai wahala a samu wanda yake kusa gare shi ko wanda zai iya maye gurbin shi saboda haka malumman mu masu daraja masu albarka masu karantar da addinin musulunci Allah ta'ala yana ta karɓar rayukansu kuma ƙalubale ne ga dukkanin sauran matasa na baya lalle su tashi su binciki tarihin ire-iren wa'annan malumman da irin gwagwarmayar da suka yi wajen yada addinin musulunci domin su masu bi wannan tafarki muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma iyayenmu da malumman mu Allah ta'ala ya gafarta ma dukkanin al'umman musulmi waɗanda suka rigaye mu kuma ya ba mu guziri mai kyau na tarar da su lahiya muna roƙon Allah ta'ala ya yahi musu kurakuransu Allah ya karɓi bakuncin su Allah ya kai rahama a cikin kabar barransu Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mu tsaye da sallah